هذه هذا ثلاث الفاتح الله إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر جمدك العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اشرف لنا بهذا المعطر والتات به بنظرة تاتي لنا بالظفر وذكر الكفار من فتو الله تبارك وتعالى ياي بيان كافري أتجن آيو ديو وذكر المنافقين ياي مكان المنافقين أتجن آيو قوم شاؤكو وكما ينزو wadda an nasa ila tauhidi Allah zai kira mutane zuwa kadai tashi ɗayan tashi Allah zai huwa akbaru shay wanda shine babban abu ɗayan ta Allah shine shine babban abu to shine Allah zai yake faɗa wani a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ayyuhan nasu ya ku alal alu makka ya ku mutanen makka wa man haula da wanda suke gefen maka min jami'il alam duk duniya kuma wai maka ita ce kaman gari kawai duk duniya kuma kauyukanta ne gefenta ne tunda ita maka ita ce ummul qura uwar garuruwa ga baki daya tunda gare Allah ga kuma Ka'aba a ciki da ku mutanen maka da kuma duk mutanen duniya ma wanda suka kewaye maka ubudu wahidu ku dayanta rabbakum rabbakum ubangijinku allazi wannan da kalaka kun ya halice ku ansha'akum shine ya fare ku walam takunu shay'an ba ku zamanto wani abu wani abu ba dahu ubangiji ya kira su ila tauhidi zuwa ɗayan tashi wa ibadatullahi tabaraka wa ta'ala da bautawa Allah tabaraka wa ta'ala wallazina min qablikum da wa'annan da suke gabaninku wa khalaqa allazina min qablikum Allah shi halicci wa'anda suke gabanin mutanen makamma da mu duka baki daya la'allakum ko cewa ku tattakuna kwa tsare kanku bi ibadatihi da bautawa Allah ya kaba gunar kwanta azabar sama'ana alal mufassiru jalal jalal suriya nan sai yace wala Allah ko cewa kudin nan fil asli asalin litarafi wai dan kauna ne wa fi kalami a maganan Allah kuma ta'ala litagi dan tabbatarwa ne la'alla kun tattakuna tinna la'alla fi haqqin lahi litagi la'alla cikin haqqin Allah dan tabbatarwa ne walakin al-abda shi sai dai bawa fa guna anan amarahu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya hore shi an yi kima ibadatan lahi ya tsayar da bauta Allah wai wahida rabbahu ya kada ta ubangijinsa wa ma zalika tare da haka la ya mutu bai amince wa majidin Allah bai san me zai faru bane lamari a ƙarshen da yake bal bari dai yarju zai dinga kauna wa ya kafu kuma zai dinga tsoron Allah dama ba haka ake so ba ko me ya kai kullun ya zama cikin wannan kaukuwar raja yana tsoron Allah kuma yana kaunar falalan Allah tabaraka wa ta'ala haka ake so la'allahu na la'alla a nan wajen la ta ta da tawili ba ta buƙatar tawili la'alla al'abda domin la'alla an bawa a nan wajen yanzu yana kauna ne an yaku da minal mutaki ne zaman to yana daga cikin masu tsoron Allah.
Allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'a.
Allazi Allah shine wannan ja'ala lakum al-arda ya sanya muku ƙasa firashan ai ga ta nan a shimfiɗe bayyana tauhidahu Allah ya bayyana kaɗai tashi ɗayan tashi Allah al'Ubangiji wannan da ai za a kaɗai tashi din nan wanda bai san shi ba to bari a gaya mai shi da dalilan abin da ya halitta shi ne wannan da allazi wannan da da Allah kuma larar firashan ya sanya muku ƙasa bisa an shimfiɗa yau tare shi da kuke tattaka ta kuke ta tafiya cikin da ga dama la ya tafi salabati ba ta yi tsauri zikirkir ba kuma ta yi fanti wanda ta kun taka kamar tayar za ta zaɓa ku kuma shi kenan ku iya ku ta sha ƙasa ba a maida ita mai sauri haka ba wallan yunati ba a maida ita kuma kamar fulawa ba kamar rubutun toka wanda da kun daga kuma shikenan sai ku nitsi a ciki Allah bai yi mana haka ba tabaraka wa ta'ala fala yumkinu lil istiqrar da ba za a iya tabbata a alaiha akan ta ba ja'ala bari dai Allah ya sanya ta sulbatan walayyinata tsakanin sauri da sauci yadda za a iya tattaka ta kuma a ji daɗin tafiya a tayin kinin istiqrar har ya iya tabbatuwa alaiha akan ta in shi ta kayi man in ga dama ka tsaya wa in shi ta kayi dan ga dama ka zauna wa in shi ta mubja in ga dama kuma ka kwanta to gashi nan in ga dama ka gudu in ga dama ma ka tsalle in ga dama ba ka tsoron cewa in ne tsalle yanzu dai ka kafa ta ta zulmiya cikin ƙasa to duk ba ka tsoron wannan hmm. wasa ma Allah ya kuma gina muku sama bina'an ai ya ruba ta huwa allazi Allah shine wannan da rafa a haza ta kafa ya ɗaukaka mana wannan rumfa ta sama da muke gani fauka na ga ta nan rufi ce sama da mu bina'an rufi ne ga nan Allah yana a kanmu ba ma jin tsoro wata rana wannan rufi ya faɗo ko kuma za a ce yanzu rufin wannan unguwa ya lalace ba za a ji a karo wato burkiloli ko a ba Julius ba ga saman wani saman wata unguwa ya lalace a tafe ta duk ba a jin tsoron wannan wa'azin وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل الله شيء يسوق من السماء daga sama ma ruwa a tare da ma'al masari Allah shi ya fito mana da ruwan sama mina sama'i daga sama ai min jihati sama'i daga sasannin sama mina sahabat daga cikin girgije saboda ruwa daga cikin girgije yake girgijen nan kuwa idan ka hau jirgi ma za ka iya jirgi ya tashi ya tashi ya tashi kuma har a shige girgita kuma girgije ya zama yana kasanka kasanka ana ta ruwa amma ko a cikin jirgi kun shige da wani abubuwa to kuma gashi Allah ya ce mina sama'i daga sama ai mina sahabati daga girgije fa sahabatu girgije faukana tana saman mu wa kullu ma kana duk abin da ya zama to faukal insani saman dan adam yin kinu zai yi yiwa an yi utabara a ce masa wato sama'an sama falmakaru ruwa yanzu yana takowa mina sama'i daga saman fi'ila awalan daga farko kuma yanzu ila sahabu sannan ya sauka cikin girgije din wa mina sahabu ila al-ard sannan daga cikin girgijen ya sauko mana mu kuma kanmu kaga dai ai yau dai daga saman kenan wa ba'd al-arabi ba'd al-araba yusammil madara yusammil madara yana ambatar ruwan sama sama'an shi kansa yana ce masa sama'an sama har wani mawaƙi yake cewa idza nazala sama'u bi ardi qaumi in sama ta sauka a gonan mutane kaga ai kawai ta sauka a gonan mutane wai ma'ana ruwa ya sauka to ba laraba suna fassara ruwan sama da cewa sama fa aka rasa bi sai Allah ya fitar da wannan ruwa da ya zuba a kan ƙasa min anwa'i daga nau'ikan samarati ya yi tatuwa dukkan lakun arziki gare ku ta kulunahu ko ku ci wa ta'alifuna bihi tawabbakum kuma ku ciyar ku ba wa dabbobin da kuma wato abinci mu mu ci ƴaƴan kasuwan ko mu ci hatsin kuma ga shi dan harawa waken ko harawa gyaɗa ɗin ko kuwa kararen da kuma kuma ya zama abincin da ciyayin da harawa duk kuma ta zama abincin dabbobinmu.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله كف سنيا ga Allah tabaraka wa ta'ala andadan shuraka abokan tarayya fil ibadati a cikin ibada wa antum ta'lamun alhali wa kun san ba wanda yake muku wannan abin sai Allah ai la ta'budu ghayra Allah ka ku bauta wani Allah tabaraka wa ta'ala wa antum ta'lamuna ku kun san annahu huwal khaliq Allah tabaraka wa ta'ala shine mai halitta idza alima al-insanu idan adam ya sani anna Allah ya ubangiji huwal khaliq shine mai halitta ya alamu ai ashe ya sani koro koro annahu cewa la yastabiqu minhum al-ibadatu illa Allah ba wanda ya tuntunta abota masa sai Allah kenan ana cewa asharatun mutum goma min al-magarurina suna daga cikin wanda shedan ya ruɗe su mutum goma an ruɗe su Allah ya kiyaye mu da su man arafa duk wanda ya san anna Allah khaliqu ko Allah mahaliccin sa ne wannan ya abudu bai bauta masa wannan ya rubu wa man arafa duk wanda ya san anna Allah raziqu ko Allah shine mai azurta masa wannan ya duma inna bi da yanzu da arzikin Allah ba sai ya kuma shiga hanya mara kyau to wannan ma an rubuce shi wa man arafa wanda ya san anna duniya duniyar nan za'ilatu mai gushewa ce wa yamilu ila amma yake karkata zuwa gare ta wa ya tabi da Allah yake dogara a shi dai koman sa duniya dai koman sa duniya dai koman sa duniya ba ruwan sa da lahira to wannan ma an rude shi wa man arafa wanda ya san anna warasa ta wucewa magadan sa ada'ul lahu makiya ne gare shi to suke ma kullun asuwa ma ya miki ma su ga adaka baki da wa yajma'u lahumul mala amma kullum yake tara musu dukiya wai turuku nafsahu ya bakkansa baya sadaka baya taimako dan duk abin da ya tara din nan na waninsa ne duk abin da ya taimako da shi ya ciyar kuma ya je ya samu a lahiran kuma ya yi wa 'ya'yan nasu sake da ya bar duk wannan da ya shi dai mul'arar da sai ya tara ya wawashi na mutane da ya tara to wannan an ruɗe shi wa man arafa wanda ya san annal mauta atihi mutuwa mai zuwan masa mai zuwan masa ce walam yasta'ida lahu bai bai tanadi dan mutuwa ba to wannan shi ma an ruɗe shi wa man aikana wanda ya sakankance annal qabara manziluhu kabari nan ne wajen zamansa kafin kuma ya marta shi tafi lahira walam ya amurhu bai raya kabarin nan ba ya yi iya yi wa gidansa danki ya yi wa gidansa kabare shi gashi nan a sa su fulawa duk irin zanen da ake wa zalima yanzu shi ake wa gida an iya tabbare to ba a ce dai mutum ya zauna da kazanta ba ana sa haka to wai da yanda ka iya gyara gidanka na duniya din nan ka gyara kabarinka haka to shi ake so to wanda ya san kabarin nan nan ne gidansa dai bai bai gyara shi ba ka iya sa wa gidanka electronic da kuma amma baka iya wa kabari ba to shi kabari ya za a gyara shi ne to shine ka kama hanyoyin zikiri din nan ka rika ibada farzanka su rike da kyau ka rika zikiri ka rika salati ga manzon Allah saboda manzon Allah ta yana ta salatu nurun alayya salatu ku haske nurun alayya haske ne a gare su yawmal kiyamah to akwai wayarin wayarin da za ka kai wa kabarin ka da duka sunan kayan wayarin din nan shine mukafalatu amma kada bi da kabari sai dai a ta gyara gida a ta gyara gida dai to wannan ma an rude shi wa man aikana wanda ya kanka ce annas sirata cewa sirati mamarruhu nan zai shige ba sai an taka sirati ko kowa sai ya taka sirati ya shige wani ya shige kaman walkiya tu ya shige wani ya shige kaman an sako ingalman doki wani ya shige kaman mota ta fararo da gudu wani kuma kaman ato yana gudu wani kuma kaman sassarfa ta biya da wani kuma kaman tafiya wani kuma sai da rarrafe Allah ya kiyaye wani kuma ya da zan ciki ko kuma wani kuma ya taka ma zuciya zai yi gaba gida walan yukaffir sikilahu amma bai sauƙaƙa nauyinsa ba yana ta shirtar zunubi da yana ta ɗora shi zunubi nauyi ne a kan ɗan adam kana ta ɗora nauyi kana ta ɗora ka san wannan waje ba za ka taka abu ne ba wai ya fi gashi siriri ya fi kai zullela wannan irin gada ai ka gani ko ɗan gada ce wanda ake ɗan ɗaura ta igiya ɗin nan a kan in za ka shige dai ai sai ka ɗan rage nauyi ko to bare wannan salati ba ka rage nauyi ba zunubi dai kake ta shimta kake ai kada kana ka hada ka taka kuma sai dai Allah ya rubuta za a yi to wannan ma aru da shi wannan ai kana wanda ya karanta ce annan na ta wuta mahallul fujari waje ne na fajirai walan ya harun ne ha bai gudu daga ita ba har ya je ya dawo shi ma ya wada ciki wannan ma an an wato yaudare shi wa man arafa wanda shi dan ya yaudare shi wa man arafa wanda ya karanta ya sani annal jannatu zuwa aljanna manzilu ahbadillahi gidan masoyin Allah ne Allahumma ja'alna min Allah ya sanya mu a cikin su tabaraka wa ta'ala wannan ya dulufa amma bai nene ta ba to wannan ma wato an ruɗe shi wa man aikana wanda ya kankance anna iblisa cewa iblis aduwwul lahu aduwwu makiyansa ne wa lan yuharibu bi yake shi wannan ma an yaudare shi an ruɗe shi wa in salatul anulillahi ka kusan ya ga Allah an dadan wato iyayen gidi wa antum ta'lamuna kuka kun san wato Allah shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa shuraka wato abokan tarayya a shirku shirka din nan da ake ta faɗa shirka shirka ala aqsami ta ka suka so uku kuma ba makawa wannan kaso tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kasa wannan kaso shirka shirka shirka din nan da ake ta ta ka suka so uku a shirkul jaliyu akwai shirka ta salari masu bautar gunki masu bautar lata masu bautar uzza masu bautar wannan sarari wannan shirka ce mu kuwa ma alaihi mushrikuna shine abin da kafirai suke kai min ibadatul awtani na daga bauta a gumaka sai wa shirkul kabiyu sai shirka koyayya huwa al-amal lirriya kai aiki dariya wasu addan jiyarwa wannan ma manzo Allah yake ma shirka domin duk hadisan da manzo Allah ya faɗi shirka a cikin musulmi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ina tsoro kar ku zama mushrikai a bayana sai sahabbai suka ce ya rasulullahi za mu shiga zama mushrikai a bayan ka bauta wani abu zani manzo Allah yake ba na ce za ku bauta a rana ba ba na ce za ku bauta a gunki ba ba na ce za ku bauta duniya za a shimfiɗa muku ku ta gasa a cikin ta gasa nan duniya za a tsiga mu kuma Allah yake ce aqallur riya shirkun dan karancin riya shirka ma'ana ba wai shirka ta kafirci kenan inda waye kusa daga riya in ba wanda Allah ya kubutar ba mutum ba za mu iya ibadodi a cikin gida ba amma in dai a waje ne kuma za a yi ta ibada ko za a yi ta kai ga mutum nan da nan an an an an zage tantse wannan ya koya ya koya ne ya kenan ya ga ba wanda ya kubuta da wannan to ba za a ce mai wannan kafiri ne kenan ba sai dai ya haɗu da bayin Allah su ta wanke zuciyarsa har su ƙaran ma komai ya san ba komai ma sai Allah ina ma zai yi shirka din ina abin shirka din to shi kenan shine zai kubuta daga cikin wannan sai wa shirkul akfa sai shirka mafi buya din shine ganin wani Allah wannan in ban da wanda ya ma'arifa ya haɗu da wanda ya rika hannun da ya ma'arifa bayan da za a mutum ya rabu da wannan na ukun nan ya zama to bai ganin wani ba zai iya rabuwa da shi ba uwar uyatu shine ganin masu wallahi tabaraka wa ta'ala abin da ya walince Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah ya zo Allah tabaraka wa ta'ala wa kala sab'atan min al mala'ikati Allah ya wakilta mala'iku guda bakwai ala amal amsa amsa ayyukan bawa idza amila amalan idan bawa ya aiki yarfa'uhu almala'ikatu to mala'iku za su auke za su yi sama da shi illa sama'i duniya idan suka je sama ta duniya sai yanzu malaku sama'i duniya sai mala'ikan sama ta duniya sai ya kalla sai ya ce rudu hadal amala a koma da wannan aiki alawati sahibi a da kibustar ne shi da shi fa innahu hasidun shi ne hasada ne za a karɓi aikin ne hasada au sum'atun ko ko mai hasidun mai hasada ne au mugutadun ko magulmaci ne za a karɓi aikin magulmaci to idan an idan kuma ba shi da hasadan ko ba shi da gulman to in an yi sama ta biyu kuma da shi sai mala'iku ce to kuma yanzu ba ya ɗaya bai tabbata a mai da aiki fa inna hu mutakabirun mai girman kai ne aw mu'jizun ko mai jiji da kai ne aw asidun ko mai hasada ne aw mura'in ko ko mai riya ne aw ɗalibu sun'atin ko mai neman abinci ne haka dai za a ta faɗa a samo mun nan dai har kowane mala'ika akwai aikin da aka ajiye in an zo ya san aikinsa sai za su jawo da samawati idan aikin ya yi lafiya duk an shige saman ma gaba ɗaya kullum ya fi ila Allah sai aikin mala'iku ke wajen Allah da su sai ya kula Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce innal insana bawan da ya aikin nan a kafa an ku ya ɓoye muku wani abu da duk an shige ke cikin nan ba su iya gani ba amma ni ko komai aka ɓoye na sani ga Allah a kafa an ku ya ɓoye gare ku ma fi abin da yake cikin sa wa ana la yakfa alayhi shay'un ni ko ubangiji wani abu zai buya a gare ni ga Allah هذا العمل وانا عيش ان لن يتصل به وجهي لان يصف بالنسبات لا تنشيبا ردوا هذا العمل اقومة وانا عيش على وجهي سعيدي ابسكا ميشي فانه فقد به غيري يانب واني ناكشي فلهذا فبل عكروا يعكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم لك من الله صلى الله عليه وسلم من الله يكي cewa annasu halka mutane duk halakakuna illa almu'minu sai masu imani والمؤمنون هلكا سكوا واسو إيمان سوما تهلككون إلا الآلمون سيم أمالمي والآلمون هلكا ما لهم ما تهلككون إلا الآمنين سيم أسعيك لإذا منسو والآمنون ما سعيك لإذا من ناس ما هلكا تهلككون إلا المخلصون يند سكي دان الله ويند سكي إخلاص سكي معرفة والمخلصون أتيك خير سوما ما سكي إخلاص سنة كم حقيقي لما سكي أن أين الزاتي بأيه بخير كان ذاتي بأ سوما أعرفهم ما بسنة كم حقيقي فالله يجعي تو بسم الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب idan kun kasance cikin kokonto mimma nazzalna ala abdina ka abinda muka sauka abu sabawa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ila wa hadaniyatillah Allah ya kira zuwa kadai ta sallallahu wa ta'ala wa ibadatihi da bautansa wa da shi kadai ثم بينا فلا الله يبينا أتى يزوج هجج بهجج كهجة على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم abu tagaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan annabi wanda ya kawo muku wannan abu na bauta Allah din nan gaskiya yake dalilin da za ku san gaskiya yake yi wa in kuntum fi rabin ku in kuna kokwanto fi shakkin cikin kokwanto limma nazzalna fi abin da muka sauka ala abdina absabawa muhammadu الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم شيء أنه محمد أنه من عند الله cewa shi daga wajen Allah yake fatu bi surati to ku zo da sura min mithlihi irin kamannin Qur'ani kuma idan inda za ku san gaskiya yake ba ga shi zo muku da Qur'ani ba Qur'ani sura 114 ba su ne turan ba karamar sura dai ga ta nan ne aya uku inna dina kalkasar fa salli da bika wa nahar inna shani aka wala sar to kuma ku je ku zo da sura ko da biya ɗaya ko da inna dina ka dinna ku je ku yi irin ta amma ta zo da maganar Allah ta zo da maganar annabin ta zo da maganar girmama masoyansa ta zo da maganar wulakanta makiyanka sharafi dai aya da za ku sura da za ku ta zo da wannan abubuwa a ji Allah a ji bawansa bayansa a ji girmama masoyan manzon bawan nasu a jikin wulaƙanta makiyansa to kuma ku je ku kero aya mai sura mai irin wannan ta haka Allah ya yi ta'aji bil Qur'ani da Qur'ani fito na fito ga kafirai bil Qur'ani abinda ake cewa ta'aji talabul mubarak ka cewa na zo bi tsere tsere in ka tsere min to in baka tsere min ba wato ana yin sa alkhairi ana yin sa a sharri zo mu yi gasa akan abu kaza mu gani waye ne tsere wani wannan sunan ta sa'ad kuma ana yin sa a wajen shari ka fito fagen daga wani komanda ya fito lokacin da ake yakin takobi a cikin cewa ya isa ya fito da kuma a zo a buga a ga wanda za a kashe to kuma yanzu Allah ya fito na fito da shi tabaraka wa ta'ala bil qur'ani ga qur'ani nan annabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauka a gare shi to ku zo da sura irin surorin da ya zo da shi in za ku yi a su da suratun ku zo da sura مثل القرآن إرم القرآن في البلاغة كشم فصاحة وحسن النظم كتكاوى الثاني والإتبار دبار الأبار عن الغيب أبقى غيب وأكثر وأكثر سورة ما في كان أنت تحيت سورة سورة الكوثر سورة الكوثر إنا إنا الكوثر ثلاث آيات آيات guda uku ne to kuma ku irin ta za ku iya wato ushu adaku ku kirawo wato iyayen gidan naku gumakan naku allati ta'buduna wanda kuke bauta mata istainu biya ku ne muke makonta duk a hadu Allah ya yarda har ma su kun ma a hadu a kera mun sura guda ɗaya mu gani za su iya min dunillahi bayan Allah in kuntum sabiqin nan ku gaskiya ne bi anna muhammadan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama qala huwa ya faɗi wannan qur'ani ne min inda nafsi da kansa kera shi to hab alu zalika ai kuma laraba ne ku kuma ku yi mana fa innakum arabun kuma laraba ne kusaha masu kusaha mislu irin muhammadin din da ta awwala da farko Allah ya mutu sahaji bil qur'ani kulli da qur'anin dukansa sai Allah yake kul ga ya mutu ya muhammadu la in ittama'at al jins wal jinn da mutane da aljannu za su haɗu ala an ya sun yi da hadal qur'an zuwa da irin qur'anin nan la ya sun yi misli ba su iya zuwa da irin qur'anin nan ba walau kana ba abu da ba abin zahiran ko ba alun ya taimaka ba ali dai shafin ya taimaka shafi wallahi ba su iya ba yake na wata atawun da ashir suwarin to kuma a yanzu gaske to ai qur'anin da aka ce ai da dan dan kadan ne zamu ya Allah da yanzu ku ya ku sura goma mu gani wanda da ko sura goma ba ku ya fatu bi ashiru suwari ku zo da surori guda goma misali irin qur'an na mubtara ya tunan da kuma go kago daga wajen ku ba za su iya ba wata hadda sai kuma Allah ya tahaddi da su a wajen da suratun wahidatin da sura guda ɗaya ma kadara gwargwadon inna dai na kalkautar da zuwa da ita fa ajazu sai suka gajiya an zalika gabanin wannan al'arabu laraba ma a balagatin tare da wato kai mutuka cikin zancensu wa fasahatin da fasahar harshen su lan ya ta'arrabu ba su ba su gujiro ba ma li mubaratin nabi su zo su yi ga ga karseniya da manzon Allah fil ityani cikin zuwa bi misalu da irin qur'ani ma ta kaddali haza ba wanda ya fito yace zai iya wannan illa musailamatul kazzab sai wa wannan musailamatul makaryaci akira shi ma ya karshe masaka Allah sai Allah ya shafe hankalinsa ya shafe fasahar ya shafe shi ma gaba daya hatta a tabi alfazi har ya zo da wasu lafazzuka ka annal mutakallimu da kai ka ce wanda ya magana da wannan lafazzuka ne tafi arabi kai ka ce ba balarabe bane kai ka ce wani a tunu ne wanda bai taba sanin ma larabci ba yana dan soma koyan su bari wasi ba to kuma yace zai ba zai kai kai Qur'ani shine ya zo da irin waɗannan abubuwan da Musailama al-Kazzab ya zo da su ya haki suratul kaisar wai shi zai kwaikwayi ina ina kalkausara sai ga shi yana cewa ina ina ina kaljawahira mu muka baka gwalagwalai fa salli li rabbika wa jahir sai sallah ga ubangiji ka ka bayyana ayi munasabati me dangane bainal jawahir tsakanin gwalagwalai wa salatu da sallah wal jawahiru su gwalagwalai shehu min zinati duniya wannan adan duniya ne ya da sallah na adan duniya Allah ya yi sai Allah kira ga baki ta haza ba idin wannan yayi ne sami inna adaina kal kautsar mu muka baka alheri ne yawa ya rasulullahi ko muka baka te kun kana alkautsar da zaka shayar da al'umma ka ta shi jama da sabbi kai sallah la rabbika ga ubangijinka godiya ga ubangijinka wan har ka soke abin layyanka wattara wattara amerikiuna mutanen amerika wa'ansu daga ciki wato sun yi hayar wani da larabe wahidan wani daga cikin larabawa ya alabul arabiyya ya san larabci kwarai da gaske to shi kenan sai suka yi hayar ta hanyar sana'a misala fatiha ta mutaka ya zo ya kera musu irin fatiha daga wai abin nan da ake sama za a iya qur'ani zo wai gaske ne ne ko ba to sun yadda shi kan yayi wato daftarin dinsa shi farfesa ne ma akan bangaren larabci suka ce to Allah bai kai mana fatiha mu gani kai ma kera mana fatiha ta ka to mu gani wai abin nan da musulmi suke cewa ba za a iya kwaikwayon littafin nan ba wai ko zai yiwu da yi kenan saka kallama sai mutum ya zo ya yi magana da alfazu da lafazozi kullu man sami a duk wanda ya ji ga la yazun na annal mutakallima sai ya ce wanda ya magana nan bi haza arabiyyin ba balarabe bane ga shi ko balarabe ne kwarai da gaske sai bai balarabe sai ya ce ya kulu sai ya ce bismi rabbil akawani sai alhamdulillah rabbil alamin bismi rabbil akawani da sunan ubangijin kasantattu badalan min alhamdulillah rabbil alamin bismi rabbil akawani arrahmanir rahim wannan Allah ne ya sata to da kowannan ma na Allah ne lakal ibadatu wa bikal musta'an ibada dai zuwa wajen ka ne taimako ko da wajen ka muke newa taraka Allah jibi tun da farko ya rikice bai ce alhamdulillah sai ya bar wannan suna wanda ya tattara duk sunaye Allah sai alhamdulillah Allah sai ka Allah ba shi ne sultanul sarkin sunaye ba duka wa gida sai ya ka rabu da za ka tambaye shi waye rabu waye ce Allah in ka cewa waye Allah ba sai gigi ce bai sai ce rabu ba kuma to za ka ashe Allah din nan da ya cire nan ne wajensa ba wani suna da zai iya ɗaukan wannan waje sai Allah tabaraka wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala duk ba sani ba ko me ga Allah aje a Qur'ani wajen sani ba za a iya canja mar wani waje a kawo wata kalma aje ta so za ka auni da wannan ba to sai ya bar suna Allah sai ya sa rabbu wataraka al'alamin kuma sai ya bar alamin ma'ana alamin da abin da ba Allah ba shine alamin alam alam sai ya bar alam sai ya ce akawanu kasantattu zai ce akawanu wal akawanu akawanu ko da ya faɗa jam'un jam'i ne na kauni kasantacce walaysa fi lughati al-arabiyyah al-qadimati larabawa asali ya illa larabawa da suka gada tun aru aru din da ila ba san jam'in kaunu ba wannan muhuda sace a gatta akai daga baya to kaga sai ya bata Allah wa ta sahabbai suka sani duk larabawan jahiliya ma ba su inkarin yadda aka wannan kalma wannan kalma ai ba a sai ka abata wato ba su sa a ciki kagarta ake daga baya wato laraba masu su sa san wannan ba jam'il akawani inna ma hiya kalimatun ita jam'il akawani din nan kalma ce mu da satin da aka kage ta daga baya qala lakal ibadatu zai ce ibada haka sai badalan ne makon ya ce iyaka na abudu kai kadai muke bauta nan kai kadai ma'ana yanzu iyaka na abudu kai kadai muke bauta muna jiran kuma wani eh ce kai kadai in ka ce kai kadai ai ba ka jiran kuma wani ai ba ka ba ka jiran kuma wani iyyaka na'budu badale ko ya qulu innahu yaktafiru wai sai aka ce to aka aka yi so nake in takaice magana wai so nake ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wajen iyyaka nasta'in arba'u kalimatu sai ka ko kalma hudu walakal ibadatu sai ta kuma walakal ibadatu wajen iyyaka nasta'in ibada ta gare ka take sai ta kuma wa bikal musta'anu المستعان جعله مصدرا مستعان مصدري ne تعلمون ان هذا موصوف bai dace a faɗe shi a wannan wajen ba kaga Allah sai ya shafe fasaha sai ya shafe balarabe in ya zo da shi a kai galibin ma duk wanda za su ɗauko wani abu sai dama wannan a cikin Qur'ani ko kaza ta za ka auna shi da Qur'ani sai ga bai yi fasaha Qur'anin ba ayya ne dama dangana Qur'anin haka gaba ki da sai ga bai ma kama da ma Qur'anin ba ma wannan mu'jizar Qur'ani ce wato ba idu min al-fatiha to wannan yayi nesa da fatiha to fa illan tab'alu in ba ku aikata ba wallan tab'alu da ma ba za ku aikata ba na san ba za ku iya ban da Allah fa illan tab'alu in ba ku aikata ba ma zikira abin da aka faɗa da ajizukum sabi da gajiyawan ku lan tab'alu ai har abada ba za ku ai lan tab'alu abada har abada ba za ku iya zuwa da Qur'ani ba fattaku to ku ji tsoron ku kiyaye kanku bil imani billahi da imani da Allah annara ku kiyaye kanku wuta da imanin ku da Allah allati wa qudu annasu wutan nan da abun hura ta alkufaru su ne kafirai wani ijaratu da gumaka wato su ne asnamun gumakansu wa'ida an tattale ta litafi na kafirai yu'azzabu na biha za a musu azaba da ita jumlatan jumla ce وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبشر الذين آمنوا أي أكبر الذين آمنوا بقى مؤمنين بشارة لا يا رسول الله ka bawa allazina amanu da suka yi imani sadaku billahi suka gaskata ga Allah wa amilu salihati suka aika mai kyau min al-furuzi suka yi farillai wannan wajibi sannan suka tsara da nafiloli kuma anna lahum ai bi anna lahum wa zai jannati aljannatu sun tabbata gare su hadaika gonaki ne za ta ashijari ma'abociyan bishiyoyi kuma na 'ya'yan itatuwa kala kala wa masakina da gidajenji yadda kaga yanzu ake gidan gonan na ita ma aljanna haka take gona ce kuma ga gida a ciki da komai a ciki yanzu ma mutum ya kafe da shi ya samu wata gonarsa kuma ya gida ya dinga zuwa yana shakata a ciki to su ma aljannatun kuma haka suke ga gonan mutum ce da dukkan shuke shuke a ciki kuma da gidan da komai kuma haka yake wato kai musu bishara da aljannatu a da'ika gonaki za ta ashi jarin ma'abociyan shuke shuke wa masakina da girgari ta jirgin ta fiya lanharu da koramai suke gudana ta ƙarƙashinta min ta ta lanhar wato suke gudana ta karkashin ta ta ashjariha karkashin bishiyoyin nata wa kusuriha da katangun nata al'anharu su ne aliyahu ruwaye wanda suke sha da duk abin da suke sha tazaffaku tana wato izin juna fil jannati a cikin aljanna bila hududun ba iyaka wala alatin ba ita tana yawo ne munan tura sun kwaikwayi wannan aya amma sai suka yi famfo gashi nan ɗakunan mu duk gaba ɗaya an sassaƙa famfo gashi nan ruwa yana ta yawo a cikin katangar ɗakin gashi nan sai dai ka ɗan shiga ban ɗakin ka kawai ka murɗa famfo ka gani ai duk ruwan yana ta yawo a cikin karkashin gidan da wane ne amma ko ai bango ne wannan an sa shi cikin fayil amma can ga ruwan kana kallo ga shi a gefen gadon ka yana yawo kuma bai iya kama shi kuɗa ba kuma bai iya kuma ko ka taɓa shi ma bai faɗa kan wata kudura ce ta Allah zalika taqdirul azizul alim mala duk inda kake su mala ga ruwan nan kana kallo tajiri da tafiya wato ba da ala ba bal tajiri ma abdukan tana tafiya da mazaunan wajen har su isa ilikaju duk inda suka bukace ilaiha zuwa ga ita to za su gani za su gani to akwai fa irin wannan abin mamaki yanzu abin mamaki zamzam din nan da yake cikin ɗakin Allah cikin haramin Allah zamzam din nan cikin haramin Allah duk inda aka ga dama aka ja zamzam din zai yi amma in aka ja shi ya tsallaka harami ba zai iya ba zai shiga bayan da ba a yi ba a ja zamzam a tsallaka haramin Allah masallacin nan da shi amma ya ke fita da yanzu duk gidan sarakunan da gidan manya-manyan maka da kuma an ja masa haifin zanzan kuma akai masa amma bai fita kudura Allah sai dai a zo a iba a jarkoki a kai duk inda za a kai amma kuma zai fita to kuduran Allah kenan to haka su kuma ruwan yake ta tafiya da su eh tafiya da su yan aljanna duk inda suka je haiku da ji ila duk inda suka bukatu sa kullama ruzu duk lokacin da aka azurta su min har daga cikin waɗannan ‘ya'yan itatuwa kuɗi mu aka tadda sun yi tulka janata daga wannan aljanna yin samaratin na daga ‘ya'yan itatuwa rukkan arziki ƙalu sai da sun ce hazan laziru su tana min kabal ba wannan aka ciyar da mu a yi gabani ko wa utuzi an zo musu da shi ji'u bin rikki an zo musu da arzikin na mutu shahihan makamancin juna amma kuma ba makamancin juna ba ne wajen ci ko kai yanzu idan ka je wani manya-manyan otatin na sai ga an zuwa ma abinci wani abinci sai ya kamar ya yi kama da wani amma sai ka ɗauka ka sa a baki za ka ji ashe wannan ba irin wannan ba ne. Saboda wani ma bai san ma waɗansu nau'ikan abincin ba. Sai ta fa aljanna ma la ainun ra'at ne wala uzur. Duk wani abin daɗi da ka kunnan kai ka wajen sunansa to ba irin su za ka yi ka sarrafa. Duk wani abinci mai daɗi da dai ka taɓa gani ko ka taɓa jin labarinsa. Ai wannan tsoho ne kenan an san shi kenan. To san zuwa za ka kasar da wani nau'i na daban kuma na daɗi. To sai a zo to da an ƙauye kuma an zo maka abubuwa da ita ga wannan aka kaɗa zo ne a cikin taɓa dai kaji shi ne aka kawo ita kai a shi ba irin zaman kaman ce dai ta abu to an zo da shi muta shaji hawan da ya kama amma ba ya kama ba da lauki azuwa bi suna da mataye min alhur na daga hurul jini wa gairi ha da wannan su da matayen su da suka tafi da su a nan duniya kuma warada ya zo anna aqalla rijal jannati mafi karancin matayen dan aljanna misa'an matayen sa indahu samaniyatu alafi sayyidun za a ba shi bazorori dubu takwas wa arba'atu alafi bikin da budurwa kuma dubu hudu wani ata haura a da yan matan hurin ɗari a kai ibada yan kwa a kai ibada dai mala illa kai a kai ibada dai a kai ibada dai a sabon Allah dai daɗi na gaba mala ina zantar na yara shi kaji to wato za a ba shi wannan malam ma'azu a kai gani a kai ibada dai a kai ibada dai ka a dinga yin ragwanci abinda duk Allah ya faɗa gaskiya ne za a samu mu'aharatu kuma tsarkaka ne dukkan su min alhayd ba ta haila wa kullu qadarin dan zaka zo ma wani zuwan da ya sha'awa ka aje ai ana haila kuma shi kenan dole kai ba to can kuma ba ta yin haila ma duka baki da wa kullu qadarin da dukkan qadar ta su warin hammata warin baki warin kaza warin ka duk babu wannan ko ya kasu kuma za a dawoma a ciki wato komai komai daɗin daɗi in kana tsoron ka a zo a kore ka sai ka ji ba daɗi in kana tsoro ko kana gaggawa sai ka ji ba daɗi amma ba a in za a tambaye ka me yafi daɗi daɗi a ce ma wannan daɗin za ka dawwama a ciki ba za a kore ka ba ba za ka fita a ciki ba to wannan shi ne ma daɗin aljanna wai fa duk wannan daɗin yanzu komai ni'imar da kake ji kana tsoro kafa wata rana wannan abu wata asara ta zo ya zama bana ko kaza Allah zai kiyaye za ka yi ta addu'a za ka yi ta ko ba dan Allah ba ko dan tsoron ka fita daga cikin wannan dadi sai ka dadin aljanna wa hum fiha khaliduna za su dawo a ciki wa hum khaliduna za su dawo a ciki ma ki suna ai za su zauna fiya a cikin aljanna abadan ha abada la yabnuna ba su kare ba wala yakur wala yakur bi ko ba za a fitar da su ba
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بقولة فما إن فوقها Allah ta sani Ubangiji la ya sahayi, ai zai sun yi hanyar dariba, ya buga ya taɓa masalan misali, ma koya ma misali yake. Ba ubatan sauro ne in Allah ya ga dama sai ya misali da sauro bai gane shi ba, kama fauka ha, ko abin da ya fi sauro girma, ko abin da bai kai sauro girma ba Allah in ya ga dama duk bayan ne Allah sai ya buga misali da shi. Dama wai misali ba so ake ka gane ba ne, to ba so abin ya gane ba to duk abin da za a ganar da kai da shi sai ina ruwanka da abin da aka buga ma misali da shi ai dai muradi ganewa to muradi ganewa to shi kenan to Allah tabaraka wa ta'ala zai ji mutum ya kuma ya buga misali in je zai gane ta halittansa da kuma ko bai sauro ne ne ko abin da ya ji shi ko abin da ya kai shi Allah zai iya buga buga misali da shi hadhihi al-ayatu wannan aya nazalat ta saukarar dan dan mai da magana li qaulil yahudi ga faɗin Yahudawa, lamma da rabar lahul masala inda Allah ya buga misali a cikin Qur'ani bil zubadi da kuda fi qaulihi ta'ala cikin faɗin Allah wa in yasluhum zubadu idan kudaje suka zo suka kwace wa gumakan nan shay'an wani abu na turare da aka shafa wa gumakan ko jini ko nonon da aka shafa wa gumakan masu bautar gumaka sai zo su yanka wani abu sai a shafa a gunki to idan kuda ya hau wannan rabon da aka shafa gunkin kuda ya hau ya kwashi nasa gunkin ba zai iya cewa kamun kayana ba ya kwato ba zai iya ma kore shi daga jikin da sai ya ga kudaje taba taba kuma an zo an shafa gunkin zuma ko an jaha ma abu ko ya ga kudaje taba taba kuma sun sun zo sun sun mamaye kuma fuskar gunkin to gunkin da kake kora kudaje ma daga fuskar sama kuma me zai iya yi ba in su lumu zulabu idan kudan nan ya zo ya kuɗe musu sai an wani abu la ya san ido ba su iya fatuwa daga wajensa ba wai da Allah ya buga misali da wannan watin an kabuta a suratul an kabuta kuma fi kauli sai Allah ya buga misali kamar sallal an kabuta ai misali ibadar kafirai din nan kamar gidan gida gida su kamar sallal an kabuta kamar gida gida su ita kaza su bai ta da sai gida gidan gida gida Allah ya ce wa inna awhanal bi mafi raunin gida gidan gida gida zai kare masa ruwa, zai kare masa iska, zai kare masa koro kuma zai rube ta, ana ganin ta. Kuma da kayi ta haka duk girman da yake yayi shi duk da baki da. To, Allah ya ce mafi wato rauni gidaje, duk gida Allah shi ya san ibadi wato bayinsa. Duk wata dabba ne yin gida mafi raunin dabba ne yin gida gida gizo. In ji Allah, tabaraka wa ta'ala. to kuma abin mamaki yanzu mu bar magana kuma littafi kuma to kuma abin mamaki Allah ya ce duniya ba ta kai buga bikin sauro ba to ba mu gaskata wannan magana ba mu kuma yanzu sai a zamanin mu sai aka yi internet wai yanar gizo gizo sai aka ɗau duniya aka sa a cikin internet gaba ɗaya duk duniya tana cikin yanar gizo gizo gidan nan na gizo gizo raunan nan amma gashi kuma bature ya ɗau duniya kuma ya ajiye a ciki. ashe ita kuma duniya ba ta kai gidan gida gida ma kwari ba wai gwari gidan gida gidan ma duk Allah ya ce shi ne rarraban gida yanzu akwai abin da ya fi wannan akwai abin da ya fi wannan yanzu kana neman sai a cewa duniya banza ta zo ga dina an iya shigar da ta cikin yanar gizo gizo ga baki dai duniya tana ciki to wannan wa'azi ne to wai da Allah ya buga misali tabaraka wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali da gizo gizo yace ibada kafirai kaman gidan gizo gizo ce kaga mafi raunin gida gidan gizo gizo kuma abubuwan da suke shafa gunkin gunki da ba zai iya kun kuda ya zo ya hau kansa ma ya ɗauko wani abu ba zai iya wato kwato shi ba to da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan qalu sai yahuda suka ce ma za a rada Allah bi zikri hadhihi al-ashiya'i wai ne Allah yake nufi ne da ambaton waɗannan abubuwa kafifatu la kantasiya shi yanzu Allah ya rasa abubuwan da zai dinga faɗan misalai da su a cikin Qur'ani sai gizo gizo sai kuda da manya manyan halittoci kuma nasa amma sai gizo gizo sai kuda ma yan baki wannan bai dace ba annallaha tabaraka wa ta'ala a ce Allah ya zurubul masala yana buga misali bi hadhihi al-ashiya'i da wa'annan abubuwa al-hakiratu la kantasiya a wannan ba magana Allah bace daga bi Muhammadu ne ya faɗa wasu Allah zai buga misali da da kuda kai wannan bai dace wasu Allah zai buga misali da sauro wannan ba magana Allah bace magana Muhammadu ne kana min haƙƙi ai yana daga haƙƙin Allah ko ko Muhammad an ya sa ya ci kunya min zalika ashe ya buga misali da kuda ashe ya buga misali da sauro fa nazala fi aya ta sauka hadha sababu nuzul hadhihi al-ayati wannan shine sababin sauka wannan aya Allah ubangiji tabaraka wata'ala baraba al-masala ya buga misali bi hadhihi al-ashya'i da wa'anna abubuwa al-haqiratu la kantacciya wal kufaru kafirai wal munafiquna da munafiqun da yahuda yahudawa istankaru sun yi musu barbal masali duka misali misal hazihi da irin waɗannan fi haƙƙin jalili a cikin haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki faradallahu alaihi sai Allah ya juya musu da magana Allah ya rafi a gare su bi kauli da fadin sa inna Allah ubangiji la yasa yi shigo in jin kunya an yarda riba ya buga an ya Allah ya sanya matsalan misali ma ko ya yi ta ma ba ubatan sauro ne zai yi misali da shi Allah zai kunya wannan kama ko fa hada abin da yake samanta Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala la yasa ya ce jin kunya an yi wasila yayi misali bilba ubatu da sauro au bi ma tuna ko da abin da bai kai sauro ba au bi ma fauka ko kuma da abin da yake sama da sauro la yatruku bayani ma fiya Allah ba zai bar bayani da abin da yake cikin gaba min al-hikam na daga hikimomi fa amma allazina amanu amma da suka yi imani fa ya'lamuna su ta annahu masalu annahu al-haq wannan al-masal misalin nan al-haq gaskiya ne sabitin masabbaci al-waqi mawqi au zai afka ma afkasa ma'ana zai isar da sakon da ake so ya isar dama dai ma'ana safon da ake so misali ita ma ya isu ko to kuma waɗannan abu da Allah ya buga misali da su to ya isar a san wulakancin su ya fi na wulakancin gidan gida gizo a san wato rashin ikon yin abun su ma sun kasa ma kore fita daga fuskan su ma dai to wannan ya abu kuma afkansa yin rabin daga wajen ubangijinsu إذا ضرب المثل إذا يبقى مثالي بهذه الأشياء دون أبو الله فالناس قسمان متاني ينزو تصوبيله المؤمنون أقوى مؤمنين يعلمون تسع أن المثل وأن مثالي واكب يا أو كم أو ما أبكاك وأما الذين كفروا أما الذين كافر كيف يكون جلس ماذا أراد الله وين الله يكرم من لهذا مثلا دون مثالي لهذا المثل دون مثالي عجابة sai Allah ya ba su amsa ya zulli bihi yana fatarwa da hadal masal da wannan misali kasiran tili an da haƙi gabarin gaskiya ne kufri saboda kafirci ce waya aji yana shirya bihi da wannan kasiran tili yana nuna daga mu'minai yana zikin saboda gaskatawa su kuma ya zulli bihi ba kowa yake wato fata da shi ba illa alfasikina sai fasikai la sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bai kunya an yadruba masalan ya buga misali al'istiya'u abinda ake cewa kunya wato in ibabu wato kamewa ka ji amɗin nan na in kayi wani abu da za a muna naka da shi ka ji rashin daɗi din nan a jikinka sai kai kaza kai kai kaza mutum kaza ka ji wannan rashin daɗi din nan zuciyarka ta kunci ka ji rashin daɗi na wannan shi ake cewa kunya kuma ka ji am kuma duk zuciyarka ta kunci kuma duk ta kamo ko ina wannan shi ake cewa kunya to wannan mustahilun to al-intimadu kame wannan na abdi inda fi'ili yayin da bawa ya aikata ma yuriru bi abinda za a muna na shiga da shi aw yuzammu ko ko a zarge shi bi fa ya turuku zalika sai ya bar wannan al-intimadu to wannan kuntaka din nan likarahiyatin sabida kin ma yuzammu abinda za a zarge ka bi da shi haza mustahilun wannan ya koru bi hakkin lahi ya kori a ce Allah kuma yanzu da sai kunci kuma ya jin abin da ya fa daɗi din nan a wannan mustahilun bi hakkin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya kori ba irin wannan kunya irin tamu wannan kuncin zuciya din nan da kuma kaje duk ba daɗi nan ba irin wannan ake faɗa ba kun na la kun ka'ida kan mun ga mu ka'ida inna kullu sifatin duk wata sifa ista'ala da sai aka kore ta ala Allah ga Allah tabaraka wa ta'ala idan an amsa idan kai kula a cikin tasawudu za ka samu da ha bidayatan wani hadi tana da farko tana da ƙarshe bidayatu ha farkon ta mustahili ya koru fi haƙƙin lahi a ce Allah ya ya ji ba daɗi zuciyarsa ta yi kunci ya ya ji rashin daɗi dai ya ji rashin daɗi dai wannan ya koru da Allah to ne a ce ya bar abun yanzu shi kuma bai koru ba dama an ga duk ya ana sai ka bar abun to bari zai iya yi wa rashin bari ne ba zai iya yi wa ba to ashe a ce ya bar abin shine yanzu za a yi magana shi amma ba wai wannan ya ce Allah ba ta cikin nan ba saboda za a ce me yasa ya abu musayidin zakin lahi to a ce wato wannan kunci din nan zuciyarsa ta yi ba daɗi shine ya koru amma ƙarshen lamarin a ce ya bar abin ko ya yi to wannan ya wani hayatu ha ƙarshen abin ja'izatun ta halatta ziyaki cikin hakkin tabaraka wa ta'ala a cikin yau abin da ake cewa kunya al'inki babu kuntata na zuciya an shaikin ga yin wani abu ya zan mu biyi da za a aibata ka da shi nuna naka da shi auyi iri ko a aibata ka biyi da shi sai ya turuku sai mutum ya bar abu to ya turuku huwan nihayatu a bar abin shine karshe to amma tarku amma a ce Allah ya bar wani abu kai wani abu wannan ya halatta amma zuciyarka sai kunci ko ya ji ba daɗi ko kaza wannan bai halatta ga Allah ba tabaraka wa ta'ala to wa haisu ta inda annal annal kabira wa haisu ta inda annal kabira cewa ne girma Allah tabaraka wa ta'ala la yamna'uhu min fi'li shay'in ba abin da yake shi babba ba abin da yake hana shi aikata wani illa al-haya'u fi kulli لأنه لا يكاف من أحد بيجن صورو دغ وني فلا يزجره با أبن ده زي تاوتن مزا إلا الحياء في كنيا والله تبارك وتعالى الله أكبر من كل كبير شيء يريد جرما دغ دكان مي جرما أطلق الاستيلاء سيت cikin kunya sai haƙi a cikin haƙƙinsa wal muradu abin da ake nufi da wannan kunya a tarku wai Allah zai barin buga misali da sauro ko mai kankantarsa sai ce la ya sa'ayi kunyar nan wajen bari saboda dama in kana jin kunya in ka san in ne wannan abun fa kuma mutunci na zai zube da kaza to bari in bari kaga yanzu abu biyu ne tsoron kan mutuncin ka ya zube da bari shi Allah zai tsoron kan mutuncin ka ya zube kaza kaza to duk wannan babu amma barin zai iya tabaraka wa ta'ala to wal murad abin da ake nufi tarku bari annahu la yatruku wai inna Allah ubangiji la yasahi ma'ana fasara la yasahi la yatruku ba zai bar shi ne ma'anar la ya fi a nan wajen ba zai bar haya'an sabida kunya minu daga wajen sa tabaraka wa ta'ala ba zai buga misali da wannan abubuwa ba wal kufar kafirai allazina in takadu wanda suka suka ga dekan allazina wa'annan da in takadu suka ga dekan barbal masali buga misali da hazin asha'i da wa'annan abubuwa al-hakiratu lakantacciya liga bawatin sabida wautarsu wa ummu qulubihim da makanta zukatansu fa inna hadhihi al-ashya'a bari ku ji ina abubuwa al-hakirata wulakantacciya dinnan hiya azarabu ita ce bakin abubuwa a cikin halittan Allah shekin a cikin halittan Allah ne ma kalaka Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala da abinda Allah ya halitta wa fi hamil al-ajaibi akwai abubuwan mamaki a cikin waɗannan ɗan abubuwa da Allah ya faɗa dinnan ma laysa fi gairi abinda babu a cikin duk abinda ya ga zo Qur'ani nan abin mamaki ne da shi da haka sani da littafi ne mai girma idan wawa ya faɗi wauta kai in za ka yi tsari ai ba ka aibo wata kasa a cikin na lissafin ka ba sai dai abin da kaga ya tafi da hikima to duk abin da Allah ya sa a ciki ya tafi da wata hikima ne kuma ko da wanda ya faɗa sai Allah ya faɗa abin a ciki to wa'annan abubuwa da Allah ya kafa misali da su abubuwa ne masu ban mamaki a ciki wato fa innal ba'ubata sauro da Allah ya buga misali da ita masalan misali ma'a sigar jisata tare da kankantar sauro fiha kullu ubin duk wata gaba bilfi da take cikin giwa tana nan a cikin sauro kamar dan sauro ma'ana ta giwa karama giwa karama irin wannan hauren giwa din nan wannan hanci dogo da giwa take shan ruwa da shi in kan dudu sauro yana da wannan yana da wannan kuma ababuwa rakumi idan ka kalli rakumi a tsaye ka kalli yanda rakumi yake a tsaye ka kalli yanda sauro yake a tsaye za ka ba shi da bambanci da rakumi za a kuma yana da jelar kifi kuma yana da fukafukin tsuntsu shi sai sauro to kuma fa malamai kan sun busar da abubuwa wajen saba'in a jikin sauro kuma wanda duk in ka zai da kuma za a gani wanda kuma da abubuwa ne na manya-manyan namun daji Allah duk ya dunkule cikin ɗan ƙaramin sauro abu kai na yanzu kasuwa saka saba ya kaje ka rage ta abu to sa ko kai abubuwa ka gani to Allah duk ya rage ta a jikin sauro to sauro din nan duk wata gaba da giwa take da ita to sauro yana nan wato da wannan gaba wa ziyadatu janahihi kuma sauro ya kara da fukafukai guda biyu jiwa wata da guda amma sauro kuma wato ya kara da fukafukai guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji allazi qadara wanda yake da iko ala an ya kalu kalfila ya halici jiwa wa ya kalu kalba ubata ya halici sauro wa yurakiba biya ya hawa cikin sauro min al na daga gabbai wal mafasid daga da wajen haduwar gabban dai قدر ما في الفيل أبن ليك تكين ولا يوجده شيء ولا أبن ذي بقر من الله وهذا المكلوك وانا أبن هلتا الذي هو البقود والدشير ثورة أسجير خنق لنا لما خلقه الله الوحي كان عند الله على الجيش أرى لونا إنا da ka yi duk ka make shi ka kantsane shi da shi da jinin sa duk gabaki daya ya iska hannunka gabaki daya ka make shi kuma ya kasa tashi duk gaba iska hannunka amma duk da raunin nasa kuma Allah ya halicci wa kalaka zubaba ya halicci kuda kazalika da'ifan rauna shi ma ba ya kamake shi kenan kuma sai an matse shi gaba daya ya alafi amma sai Allah ya sa mina jur'ati tsaurin ido a cikin sauro sai Allah ya sa tsaurin ido a cikin sauro ya sa tsaurin ido a cikin kuda da dabba da gori ma tsaurin ido irin sauro da kuda la ya habu bi adam bai tsoron kowa ko mai girman ka ko mai abu sauro bai tsoron ka idan jama'an nasu idan mutane suka haɗu ko da sarakuna ne ko da shugaban duk da sun dugo ji an je kai yanzu da su sauro da zai zo sauro duk da abin da yake tsoro kuma kuda ma zai zo ka ji duk zubaba sai kaga kuda yuhalliku yana tashi ala adfani akan idansu kuma manya ana ta buge ido ana ta buge ido kuda yana so sai ya shiga idan ya hau fatan idan a buge wani ma so yake shiga cikin idan ma za ga ana ta bugewa ya liku ala adfani yana tashi akan wato fatan idansu wa ala uyunina a idan dinan nasu ma a shiddati karfin tare da tsananin kore shi da suke lahu gare shi yurashi'u yana dawowa la yubali bai damu da su ba ko sarakuna ne ko manya ne ko ma zuwa ya bai damu ba a can muluku a can sarakuna a can da bazu a can masu girman kai masu tsaurin kai ya kawul ba'udu sai ga sauro yana hawa alaihi a gare su wala ya habu bai jin tsoron su wal filu amma giwa wal asadu da wato zaki kalakahum Allah Allah ya halitta su bi gayatu ma yakununa cikin kai matuƙar abin da suka da shi min alkuwati na daga ƙarfi wata labati da sauri ga sadaukantaka ga sauri ga ƙarfi wara kaba fihi maljuna amma sai zama suna da tsoro Allah ya sa musu razantaka namun daji masu ƙarfi kamar zaki masu ƙarfi kamar giwa haka sami kan cikin daji da sun ji mutane sun ƙara kusa da su sai su ƙara talla daji da gudu mutane da sun ƙara kusa da namun daji sai su ƙara yin cikin daji su kuma ina a ce su suka da saurin ido irin na sauro kuma ai shi ke da duk da mun halaka gaba ki da kuma ko gida gida na mun daji su dinga bin mu suna cinyewa suna suna cinyewa sai Allah ya rakaba sai Allah ya hawa fi ma a cikin su aljubuna ragwantaka bi haisu ta inda la ya tajasarani ba ta saurin ido saurin kai ala an yadullu su kusanta minan nasu daga mutane yasuna ne bil kifari ai kaga kan cikin dajin garaganda dajin da zaki zai zauna ba daji ne na kusa ba dajin da giwa take zama ba daji ne na kusa ba dajin da muke cewa dajin gara ganda wa idza sami'a hasal insa idan suka ji motsi ya birra ni motsi su ƙara yin nesa idan suka ji mutane sun kuma makowa sai su ƙara yin nesa wa hada min lutfullahi wannan daga cikin tausasawar Allah tabaraka wa ta'ala hadhihi aljur'atu wannan tsaurin ido din nan wajja sarata da tsaurin zuciya din nan allati bil ashiya'il hakirati wata Allah ya sa cikin waɗannan wulakantattun namun wato ƴan halittar nan ta sauro da kuda لو جعل هذه الأشياء ثلاثة تكون ذاكي القوية من قلبي لأضرت للناس تهلك متاني تجب عليها رأسك متاني بل أهلكتنا تهلك متاني دكا في مدة قليلة yanzu ina mun daji suka ɗauke tsoro suka ɗauke gudu suka ce bari da yau a shigar gari dai a gama da mutane a ka gani ai ka nan sai gudu yanzu birni yanzu za ka zama ƙauye ka zama daji duk gaba ki daya to ga wannan hikimar Allah ta tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala labararsu da ta wato ciki mutane ga baki da fal halakat za ta halaka mutane fi muddatin a cikin dan lokaci kalilatin law kana al-asad da zaki ya tajasaru zai yi tsaurin zuciya halal insani abu ka dan adam ya ki gudu din nan kama ya tajasaru alaihi zuwabu kamar yadda kuda yake tsaurin zuciya a gashe shi wal ba'ubatu da sauro lamatan nasu kullun da mutane duk sun mutu walakin sai dai min lutfi na daga yana daga taushin tabaraka wa ta'ala Allah tausasawansa tabaraka wa ta'ala ja'ala al-kawfa sai ya sa tsoro fil a cikin karfa wajen alal jur'at ya sa kaurin zuciya bi da ifa a cikin wannan abin mamaki wannan kuma ba har kusan mutanen ma dan same su sai ga mutum mai katon jiki ga tsaho ga kauri ga ko wanda in ya duka ɗaya sai a mutu sai ga an sa taushin zuciya sai ga bai fushi ba faɗa a yi katso kanata sai ga ɗan kyalau kyalau mai ɗan ƙasarin zuciya wanda da amma da an taɓo ya ka taɓo bala'i to yanzu da wancan mai katon jiki ne ya da yake da zuciya irin wani aikin sai abu buge mutane su su mutu to wannan duk baiwa Allah ce tabaraka wa ta'ala to tabaraka wa ta'ala to ya kaga shi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala shi za shi kuma duk wani tausayi mai tausayi to Allah shine fiyayyen mai tausayin sa tabaraka wa ta'ala to da zai sa wannan wato da Allah kawo fi kawi zai sa tsoron wato sai sa tsoro til kawi cikin kasarfa wanda alal jur'ata ya sanya tsaurin ido duk da idi cikin rarrauna allazi la yadurru ahadan wanda duka tsauri da zai cuci kowa ba wa zubabu kuda idza waqa alayka in ya sauka a kanka yunajisu alayka hayataka zai gurbata ma rayuwa ne da bare in ka sa farin kaya mai kyau din nan shi kuma yaje zau haukan tashi ko yaje haukan kwata ko yaje kuma yazo ya sauka sai ya gatsu gadi gana zai ga mutunci ya ji ba daɗi ya ji zai zai gurbata ma rayuwa yunajisu alayka hayataka zai gurbata ma rayuwa ne wa anta fi bai shiga amma kana cikin gidanka au fi bustanika ko gonarka aw bi ayi shay'in ko cikin duk abin da kake yanzu sai gurbata alaika ya taka rayuwarka والبؤوس كذلك ثور ما هكا مع حقارة هذه الأشياء tare da wulakancin wulakance waɗannan abubuwa wa tsofiha da rauninta wa ajaziha da gajiyawarsa to ba kai ba kai dan adam waɗannan ƴan raunanan abubuwa ma sun fi ƙarfinka ba kai ba ta jarra'u ya kai ko kake saurin kai alallah ga Allah tabaraka wa ta'ala ma a shiddati tsari har da tsananin hukubarsa wa ma fi ma bi jahannama tare da abin da ya sa a cikin wutarsa min al aqarib na daga kunani wal hayyat da mucizai allati idayatuha wa da cutar da da'imatun madawam ya ce وكل من يكالب امر الله كم يتابع لما الله تبارك وتعالى ويترك ما امره الله به ba abin da Allah ya hore shi da shi ka annabi sai ka ce muta jasir mai tsaurin zuciya ne ala hazal azabi ma'ana zai iya daukan wannan azaba din kenan ashadid da sanadi wa huwa yinjisuhu bargusu gashi kuwa wato kudan cizo yana da kudin cizo yana damunsa ga zunzumi ma zai bashi ya bacci au ba au ba uzun ko ka sauro sai ka ji wallahi ke ban yi bacci ba wani ne yana ka bacci ai sauro ai sauro yana ka bacci ko ko jiya ban yi bacci yau yana ka sauro kudin cizo inda na kwanta din na kwaɗe kudin cizo ya hana ni bacci ko kuwa da ai ban iya zama a wajen ba me kuda wajen duk kuda to kai da kudin cizo da sauro da kuda sun hana ka zama a wajen za ka iya yadda da jahannama kuma wata kunami ne da mucizai da abubuwa Allah ya sha yin ma ka tura alaika ta فليعلم فقد أدن يسان أنه لا يجيك شيئا من العذاب ولا يحوك وان أبنتك عذابا الله با واتو يريدك قريب الله يشاهم والأشياء أربوا معها قارتها تارد ولا أنت لم تمنع من المثل باتا هنا مثال أي كل ولا أنت أبغى بقى مثال بس إن مثال لولا أنت نزي أبغى إن الجرمان يكون زي أبغى دني الجرمان in na girma ne ya ce abu ga da mai girma an ya kuna wace an bauta wa misalin zai kai wajen kaiwarsa da haka Allah yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga Allah yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane guriba masalin ko kuma ayi mawaki wannan aya da aka buga da guda da guda din nan a zamanin manzo Allah aka buga sallallahu alaihi wasallam a zamanin kafirai su Abu Jahil zuwa ya aka buga ƙarshen technology a wannan lokacin da a kera takobi a kera shirya kuma shi kenan a kera abin hawan rakumi a kera kaza bai ba wani zai ma kera kera a wannan wasu lokaci Allah ya ce to Allah ya ce ya yi wannan ya ku mutane buri ba masalu Allah zai buga misali kowa ya zo ya ci fasari ula kowa ya sa kunnan sa ya ci wai yanzu duk duniya to wannan magana kuma ta jawo kizanta kuma ta fi mu gujiza a wannan zamanin zamanin kere-kere kaburci ya kai duk inda ya kai likitanci ya kai duk inda ya kai kere-kere ya kai duk inda ya kai technology ya kai duk inda ya kai ba abin da ake to Allah yana kiran wannan aya ta fi cin sa ta zama ta zamanin nan wai yanzu zamanin nan da turawan rashan da na american da na london da na ko ina da koma waye komai technology ga komai kere-keren sa Allah ya ce zo in gaya ma wata magana ka ji ku zo ya yi wa nasu ku mutane duka tun daga farkon suna har ƙarshe guri ba misali zan buga misali ji Allah ko an buga misali fa sani ku ku shiru ku ji ga abin da zan faɗa innal ladina tad'una min dunna duk abin da kuke kira ba Allah ba sai kuke ba Allah ba ne ta kike kake halitta ko to duk abin da kuke kira ba Allah ba lan ya kalubu zubaban ba za su iya yin kuda ba in ba haka kuma a yi min kuda an gani ba wannan lokacin ake sai ko a kira wa Allah kuda a gani a yi kuda mu gani a yi kudan da ba sai an sama batir ba ba sai an sama kaza ba ba sai an yi filaye filaye ko ana filaye filaye amma dai a yi kuda irin na Allah wanda bai jiran batir ya sanyi kuma abu mai rai ne irin wannan na Allah amma ba ka a yi saki ana yin saki a wannan zamani kafin suna yin saki ko da dai fafaroma ya ce bai yadda ba bush a zamanin da ya ce bai yadda ba kuma musulmi suka ji daɗi suka yi godiya suka ce suma ba su yarda ba me ya istin sake a ɗauko manin mace a ɗauko na namiji a haɗa a je a zuba a wata na'ura a dinga reno har ya zama ɗan jinji wannan sunan su istin sake ai har yau dai ba halittar mutum suke ba kyau dai su su na zumanin nasu na kansu su yi na namijin nasu na kansu su yi na macen nasu na kansu su kera ɗan adam amma wannan na mace halittar Allah wannan namijin halittar Allah ai na Allah ne ko ba na Allah ne su za su kera nasu har yau je ba su ba an yi mutum zamanin bush bush ya ce da ya gawa kuma babaro ma ya ce da ya gawa mutum ma suka ji daɗi suka ce ba su ba suka ce kan mutum ya zaman to kafin gidan gona sai dai a dinga ƙanƙashewa a inji to mutum ba zai yi daraja ba kenan ba zai yi karama ba suka ce ba sai ta ba to amma kuma an yi kuma na ƴaƴan tinkiyoyi ko shekarun nan ba daɗewa iran ma ta yi na ɗan tinkiya na tinkiya isin sake ɗan tinkiya an ɗaya maniyar rago da na tinkiya an je an zuba a inji aka dinga renan kamar yadda ake renan ciki har ya tsoka har ya nama har ya kashi har ya komai har kuma ya zama abu to har yau dai wannan ba halitta aka yi ba ai sai da aka yi na Allah din to kawai a banna Allah mutum a kero naku Allah yana kiran duk wancan technology wannan aya ce kaga ba kuda ne fa aka buga misali da shi amma da misalin nan kuma ya fi karfin duniya yanzu kuma da giwa Allah ya kawo wannan misali fa yanzu misalin kuda na ya fi karfin mu ai Allah Allah Allah iko ne malam a ji tsoron Allah kwarai da gaske to kowa da kowa ya zo ya ji fasami da hukuji innal ladina tad'una min duk abin da kuke kira wani Allah ba wai sai gunki ba ko ma waye dai ko wanda yake ba Allah ko rashin da take ba Allah ko waye lam ya kalu ko zubaban ba za su iya halitta guda ba in ku za su iya ka halatto min guda na ya fa zomo na ya fa kare na ya fa kaza na ya fa giwa na ya ayi ayi guda in gani har yau an yi tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala za su iya ba za su iya ba هذا في غاية ما يكون وانا شيء كالشان أبدا من البراءة ندق فصاحة وضرب مثلا ألا يبقى مثالي لإبادة الأوثان كما بوتا ما سبوا تقولكي مثلهم ألا يشي مثال سوء كمثل العنكبوت كما جدا جدا شيء كذا البيت تترك جدا وإن أوهان البيوت ما في لوني جدا لبيت العنكبوت جدا جدا جدا توشيكما نما da shi kamar da muka tsawa a biya faru yanzu ga shi nan bature ya ɗau duniya gaba ɗaya ya sa ta a yanar gizo gizo to ai kuma ka ji duniya a ce ka fi yanar gizo gizon wulaƙanci kenan ka bi shi rauni kenan to wannan ma wa'azi ne wa farzul masali buga misali bi hadhihi al-ashya'i da wannan abubuwa wa qa'at al-kutub ya afku cikin wato tabi al-munazzala wanda Allah ya sauka qabla al-Qur'an kin gabanin Qur'ani su yahuda mantawa suke in sun duba cikin at-Taurat ma in dai daga Allah take ya ga buga misali da irin wayannan abubuwa kana al-mamunu Khalifa Mamudu Khalifa ne na Abbasawa a zamaninsa. Alal mumbari yana zaune a kan mumbari. Fawaka alaihi zubabu sai guda ya hau fuskarsa faɗa rata ya kore shi. Fawaka alaihi ya ƙara dawa mirara faɗa rata ya kuma kore shi. Walan ya kazir lahu ala in bai iya ba. Ga takobi a hannun dogara kuma ba ta masa kai duka fuskar sarki da takobin da ba ta. To yi kenan ya kore shi ya kore shi. Sa'ar salla ila abi Huzailin. sai aika wani malami a Madina annabi ana cewa Abi Hudayl alimin malikin Madinati alu yana tambayar sa maliki masu fi kalkin la hadir alim wai ne hikima cikin Allah kan ci kudani wai ne hikima a cikin halittar wannan qala lahu sai malami yake da shi kalaka Allah hadil asha Allah halitta wannan abu izlalan dan ya kaskanta lil jababirati ga masu girman kai irin ka dan ya kaskanta da masu girman kai ne amsalika irin ka fa innal malika sarki al-jabbara mai girman kai idza jalasa ala kursi in ya zauna akan wannan kujerar sa wata sata to ga dogarawa ga sojoji ga duk an kakkare amma ya kawo zuba sai ya kuda ya taso ya je yawo alaka yi amsa kashin da akwai kashi a kan zai hau kan kashi din nan wai kawo alai kuma zai zo ya hau kansa kuma ba yanda za a yi ba ba yanda za a yi wala ya kaso an ya rudda ba zai iya korar ko korarsa ba kala zabu sai kaliban yace sadaka ta yi gaskiya bi hada kalaka wallahi tabaraka wa ta'ala ga wannan Allah ya halice shi وقالوا ما في كما سكتي لو لربي يابو بعدين إسكا با وزو بابو دا كدا لأنت نفس الدنيا دا دو دنيا هيك توي بعدين إسكا دا كدا بدا دو دا مدلان جزما الدنيا ومسوا لاني تيجا بايا إن وانا كاشي دا وايه دا أيدي أكان هاي دو كدا إيجي شيء يوا نفس إسكا كما تفاجأ توي وان تو كاشين دا شيء الدنيا تيجي زونا لافيا مع ذلك هذه الروائح وإن إسكو كدنا هذه الروائح وإن واري كدنا القبيحة ممونة ya kullu azubahu kuda ya cinye wani wata zahabu bi har riyahu iskoki kuma ta ɗebi wani mata salaka shi kenan sai ka ji kuma ba a jin wani in abu yana ɗoyi yana ɗoyi sai kudaje sun yi mata ɗaɗaɗa kuma iska ma tana iba kuda ya ci ya ci nasa iska kuma ta kwashe nasa kuma ya gaji ma an daina jin ɗoyin duk gaba ɗaya to kuma ka ji wata hikima ta kudajen ma ba dan su ba kuma da an ɗanɗana an ji laula zalika ba dan haka ba la anta nasu duniya da duniya sai ta ɗoyi gaba ɗaya wa a barra duk su kan koyin kuma ya cuci mazaunan cikin ta kuma da musu ala sai Allah yake ya zullu bihi kaseeran kili suna wato fata da shi ya hadi bihi kaseeran kili kuma suna tija da shi kai fa kala kai ga Allah jalla jalalu mai girma saukaka yace innahu ya hadi kaseeran yana tijjar da kili wa alul hidayati wato ma'abota shari'a humul qalilun sune kadan din su idan aka duba ila ahli dalalati zuwa ma'abota barna ahlul dalalati ma abota bata kasiru na kafirai suna da yawa wa ahlul hidayati mu'minai kuma kabilu na kaɗan ne wa ma akillati amma tare da karancin da nasu ba humul kasina su ne masu yawan dan su ne na Allah sai an fitin a cikin kawunan su la din nisbati ila ahlul dalalati ba wai dangane da masu bata ba walakin bi amsiyin kafirun su a cikin kansu masu yawa ne yanzu sai ga malami sai ya ji da kansa sai ya shiga cikin aiki ya zama ma ba ruwansa da kowa ko da yi ma ta kai shi ma ba ruwansa da kowa saboda shi ganin zai ke shi din nan cikin jama'a ne kuma wannan jiji da kai ina na gaskiya ne saboda shi din nan al'umma ce gabaki daya al'umma ce gabaki daya su al'umma su suke da bukata wajen su ba shi ke da bukata wajen su ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ga mu ne masu yawa in ka duje ta ga yan kaɗan ne amma kuma ai su ne muradin Allah kuma su ne shi da yi komai kankanta su ne su ne masu yawa kaɗan dai ta kirki komai kankanta da ita ce yawa ɗin mai yawa kan rashin kirki banza ce hau an halin haƙi ko kuma abota gaskiya walau kallo mutanen da suke kan gaskiya komai kankanta su humu sawabil a azamu su ne fili mai yawa wa humul kafina su ne mai yawa wa humul galibuna su ne masu rinjaye wal ibratu bihin da su nufi dai da su ne kaka ga karancin mumini ka ga yawan fasiki to ba shine fasikin ba shine muradi ba muminin nan dai kadan din nan shine muradi na wajen Allah walakin sai dai suna kiwa ta hakika afdaluna fa da su aktaru min al-mujahidin sune mafi yawa wa zalika wannan liqin zaki saboda tsadar al-imani imani ne wal istigna da wadatan Allah tabaraka wa ta'ala ne yasa su musulmin suka kadan kuma wanda wasu ba suka da yawa saboda tsadar imanin ne ai saboda tsadar musulunci ne ne tsada ya gaba da yawa kuma dan Allah ya nuna buwayarsa in kai ne so kake a ce jama'a ka safi yawa ƴaƴan gidanka sun fi yawa ko manka sun fi yawa saboda kana bukata abu in faɗa ya taso a kare ma in abu amma shi Allah zai bukata wannan duka dan Allah ya nuna wadatarsa sai shi kira ya ga musulmi yan kaɗan wanda ba ruwan san da su kuma su ne masu yawa saboda bai bukata لو شاء da Allah ya dama al'amana man fil arda duk wanda yake kasa musulmi ya yi imani kulli yin dukkan su jami'an gaba gida da law sha'a rabbuka wata aya ta ce da ubangijin ka ya ga dama al'amana man fil arda kulli yin jami'an duk da sun yi imani walakin sai dai lissi gina in sani da wadatan Allah an kalbi ga halitta da ala aksarar jinni ya sanya tilin aljannu wal jinsi da mutane ahra dalalati shine ma abota fata wa ma yudillu bihi ila al-fatir rakuwa yake wato fatuwa da wannan misali ba sai fasiki al-kharijina wanda suka mutan ta'ati daga bin Allah الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون.
هو لنا ان تسكب صدق من الله سنة الذين سنة ان لا ينقضون سكي ورول عهد الله على قول الله ما أحده إليه أبدا الله يا القور سائد وادريس في الكتب أتكل السفر من الإيمان لدك إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عليه محمد duk da baki ɗayan Yahuda da Nasara kowanne su samu a cikin littafin su cewa annan Muhammad ya zo za su bar duk hanyar da suke bi su ba hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za su bar duk annabi da yake bi su ba annabi Muhammad sallallahu haka annabawan suka gaya musu haka annabawan suka gaya al'ummatan su kuma duk sun haka ci wannan kuma kowanne ma zaman da yake kenan dan haka kaga kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina Madina ta shiga da Yahudawa me ya kawo su garin su ne a'a kowanne ya karanta a taura ya zuriba ita madina manzo Allah garin da yake tsakanin harratu lambatu lambatu guda biyu harratu wakin da harratu harrar lambatocin da suna nan cikin dabinai da komai sufar madina manzo Allah ta a cikin littafin azu to nan ne annabin ƙarshen zamani zai ta to shikenan sai suka dinga yiwa aura suna da madina manzo Allah suna zauna muna jiran annabin ƙarshen zamani yanzu suka dinga yan muntazarai ne suna jira suna jira suna jira har kuma in masu bauta gunki sun su laraba da za su da ilimi ba san wannan ba su gunkin suke bauta idan sun taɓa sun ce ai bari muhammadu aminu zai zo ai annabi yana nan zai zo annabi kashi zai zo za mu haɗu da su da shi mu muku kisan kiyashi sai kenan so da Allah ya turo kuma ya turo shi balarabi shi kenan da Allah ya tuka a kai ba shi bane ba shi bane da zai zo mu yahudi zai zo kuma bayan sun san shi kuma sun san an ce balarabe ne saboda sun san an ce a cikin yayan annabi Isma'ila za a aiko shi su ba san annabi Isma'ila balarabe ne to kuma shi kenan to shi kenan kaga jira da ya amfani ba ana ta jira ana ta jira abin ya zo kuma ka kafircewa abin jira kuma da ya amfani da kenan to sun san Allah ya alƙawari da shi alƙawari alƙawari na Allah guda uku ne Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani wannan alƙawarka na Allah guda uku suna nan kan mutane alƙawari na farko ahadun lahi alƙawalan Allah alƙawalan Allah da yake faɗa wa yanku duna ahadahu sun warware alkawarinsa ahadu ahadu ahadu alkawari alkawari na Allah da yake faɗa guda uku ne al'awwal alkawarin Allah na farko da yake kan wuyan mu baki daya ma akaza ala zuriyati adam alkawarin da Allah ya dauka akan zuriyar ƴaƴan adam yau ba alastu bi rabbikum cewa ba ni ne ubangijin ku bane kalubale suka ce eh kai ne ubangijin to wannan tun muna gaibu ba a fito da mu ba ba a yi uban mu ma adam ba gabaki daya Allah ya shirya zai Allah ya tara adamun da zuriyar ta gabaki daya Allah tabaraka wa ta'ala ya tara su kaman kwayar kiyashi muna alamun sarfi tun ba a farko da mu cikin alamul halki ba muna kan alamul idan za ka yi gida za ka yi za ka sa akita su zana ma wannan to tun muna zane ba mu zo a kera ba to muna zane Allah tabaraka wa ta'ala ya dauki alƙawarin yanzu ku ba ni ne ubangijin ku bane kalubale an ce annabi Muhammad shi ya fara cewa bane sallallahu alaihi wa sallam sannan ulul azmi sannan ma'aika sannan annabawa sannan siddiqai sannan shahidai sannan salihai sannan sannan sannan har kafirai kuma su ma suka faɗa dan dole to wannan alƙawari yana nan akan mu da haka kullum wajen tauhidi sai Allah yake cewa ku tuna ku tuna ku tuna ai saboda wai ana ba kun ka ba mun haɗu tantin alamun zai an yi abin da aka yi ba ku tuna ku tuna ku tuna to wani saboda tsaban manta ma har ya zama mahajubi ma kuma shi kenan wani saboda tsaban manta har ma yake ba Allah ya manta ba an faɗi can alam zabi to wani ko dan mantuwa ɗaya kaɗan ce da an aiko annabi ya tuna masa la ilaha illa kuwa la yaku wa la ilaha illallah sai ya tuna wancan alƙawari da aka ɗauko wannan alƙawari na farko kenan wa sani alƙawari na biyu ma aka zahu Allah rushdi alƙawarin da Allah annaba ya rika kawai babu a cikin wannan وإذا قضى الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن ولتنصرن قال أقررتم أخذتم على ذلك مثلي قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من وأنا معكم من الشاهدين وأنا كما القول مأيكاني shi kuma Allah ya kara ma'aika ga baki daya bayan an gama da na kowa da kowa wannan kaɗai ta Allah kowa da kowa su kuma ma'aika Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan na aiko ku da aike na ba ku littattafai na ba ku abu sai annabi Muhammad ya zo muku kuma da akum rasulu har sai annabi Muhammad ya zo muku la tu'minun nabi za ku imani da shi ku zama muhajir irin su na Abubakar irin su na Umar wala tansurannahu za ku zama ansaru kuma irin su Mikdad irin su Sa'ad irin za ku zama wa annabi muhajir da ansar wai annaba ba duk annabi Muhammad ya zo ba annaba ba zama ce Muhammad zan Allah sallallahu alaihi Allah ya rike alƙawari da su wa idza kaza Allahu mithaq an-nabiy lama atainakum min kitabi idan na ba ku na daga littafan ku wa hikmatu na ba ku hikimomi thumma ja'a rasul da wani babban ma'aiki annabi Muhammad ya zo muku la tu'minu nabi za ku imani da shi wa la tansurannahu za ku taimake shi qalu aqrarna qala aqrartum kun yi furuci wa akartum kun yi ruku ala zalikum min sirri abu sawana alqawna qalu aka ma sai Allah bin yi furci qala fashhadu Allah ya ku shaida wa ana ma'akum min ash-shahidin ma ina daga cikin masu yadda faman tawalla ba da zalika wanda ya ba da baya annabi Muhammadin ya zo ya ki kauka daga annabta sai ya ima da shi ulai ka wal fasiqun wannan su ne wannan sai wannan kalma ba dan Allah ne faɗa ba ai sai faɗe ta a wannan waje annaba ne ba idan aka dalla ni ta kan nabi daga Allah sai annaba a wajen wannan fada koli ce annaba ne kai Allah ya magana shi amma ta faman tawalle ba da zalika wala yakun fasikun da ka san girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to annaba ma an faɗi wannan a cikin suwaye ko wani dazu wannan alƙawari na annaba ne ba namu ba wannan alƙawari guda to kuma sun cikawa Allah alƙawari duk annabi din yazo sai ya ce ni ba na zo ne ba in ita ka aike amma in annabi Muhammad ya zan tashi fa daga aike kowane annabi sai ya faɗa haka kuma in yadda zai tafi zai mutu annabin da zo ba zai ce to fa zai zo fa bayana fa sai ku ce na muku a dun shi ne kaza shi ne kaza har zuwa annabi Isa yake tawon bashiran da rasulun ya ce min ba aji ismuhu Ahmad sallallahu alaihi wa sallam to wani zo zai zo kuma annabi ne da zai ce addu'a tawakkali musulma Allah ka kai ni a addinin annabi Muhammad wa alhijni bi sallallahu alaihi wa sallam cikin annabi Muhammad da sahabbansa da jama'ansa gabaki daya to har ya zama dai karshen annabi annabi Isa alaihi salatu wa salam to shi annabi Isa kuma annabawan suka dinga addu'a Allah ka kai mu cikin al'umma annabi ka kai mu cikin su ka kai mu cikin har annabi Musa ya haka har annabi Isa za mu zo wajen kuma kan mutum yayi bayani kuma a to har annabi Isa ma kuma shi Allah zai tashe shi ma cikin al'umma manzon Allah zai zo karshen duniya annabi Isa to in ya zo zai zo wai abin da masu inkari suke inkari har suka dinga karyata ayar Qur'ani wai annabi Isa ba zai dawo ba wai to in annabi Isa ya dawo to sun ce ba annabi ya dawo wato wali ne kenan an ba masu walita kuma wato hujja kenan ko wannan ijtihadi ne gaban nan to annabi Isa ya zo da annabta ya ne da ita bayan annabi Muhammad ya zo bayan an rike alƙawari tun kan ayi su tun kan aiko su in annabi ya zo ba su ba annabta to shi annabi isa Allah zai dawo ya ɗauke shi barrafa abullahu ilai Allah ya ɗauke shi kuma Allah da wa ta'ala ya ce zai dawo da shi ya ce sai in ni muka wafika zan karɓi ranka wa raji'uka ilayya zan ɗaga ka waje na mujahidin lazina tabu'uka tabu'uka zan san wanda suka jika babban lazina tabu'u ila mai kiyama malamai suka ce to wannan aya ba tana nufin jeruwa ba inda Allah bai kashe annabi isa ba tana nufin ya isa inni raji'uka ilayya ne sannan wa mutawaffika ya isa zan ɗaga ka sannan in dawo da kai ƙasa sannan kuma in karɓi ranka annabi ya yi mutuwa sai an dawo da shi ya zo ya kuma wata rayuwa sannan ya yi mutuwa irin yadda kowane annabi ya mutu sannan a binne shi to annabi isan nan zai dawo zamanin manzo Allah to kuma ya zo zamanin annabi da annabi da ya yi ta wanda dama duk ana rikan alƙawarin sun annabi za su tashi ba annabi sama zama wala latuni nan da za ku ina da wala san suran nau za ku taimake shi to bare yanzu kuma ga annabi Muhammadin ya zo sallallahu alaihi wasallam da ka ne zo a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai shi ba zai zo ya bi mazabobi ba ba malaman mazabobi zai ba ya fi karfin su ba saboda shi ma annabi ne da ya fi karfin malaman mazabobi shi annabi Muhammad zai diga dangada idan bai gane wani abu a Qur'ani ba ko bai gane wani abu a hadisan manzo Allah sai ka bi kabarin Annabi yace Ahmad yaya abu kaza ita ne hadisi in ka tace haka manzo Allah yace Annabi Isa kan Maryam zai dinga zuwa ya tsaya kan kabari na yace Ahmad yaya abu kaza ita amsa masa in ce kaza kaza ne wannan ma daga hujja abu da aka ce Annabi laye da a cikin kabarin sa saboda zai dinga bawa Annabi Isa amso shi duk tambayar da zai masa shi annabi zai dinga zuwa ya tambaya ga dangane Ahmadu ya aka yi ne har sunan annabi Ahmadu a wajensa mafi godiyan Allah mu sunansa Muhammadu abin yabo shi ku annabi Isa sunansa Ahmadu a wajensa mafi godiyan Allah shi Isa ya fi so ya magana da ya ma suna janibin Allah abin yabo ai wajen mu kenan ko da wajen Allah sun amma shi kuma Isa yana ce masa Ahmadu mafi godiyan Allah ko bashi ban gida suna ya tin ba da ismuhu Ahmadu mafi godiyan Allah Muhammadu kuma abin yabo sallallahu alaihi wasallam wannan shine alƙawari na biyu da Allah ya rika ga ma'aika alaihi salatu wassalam idan suka riski manzon Allah ya nuna bi za su imani da shi wa yattabi'unahu za su bi shi wa salisu alqawli na uku ma akazahu ala ulama su kuma malamai ne sa dan dana mu Allah ya je mu almadurai da mu goga aska ruwa wannan malamai aka dorawa su ku akan malamai aka dora la tubayyinannahu wallahi za ku bayyana gaskiya lin nasu ga mutane wala takduna fa ku boye shi ko to kai alqawli da aka shi ko malami an yi alqawli sai aka gaskiya yadda dai wata ayat ta dan sauƙaƙa masa illa an tattaku min wuce sai in kun ji tsoro tsoro wala su ko ya ji kuma ila ta halwa ko ku je kanku cikin halaka da ka zo kai magana za a ce ban kansa ko ka kai shi harbe shi in zai zo mana rashin kunya na ka kai ka bar ilimin naka ka je kai karantarwa ka amfani almajirai ya fi ka zo ka faɗa a kashe ka ka yi wa almajirai a tsara kanka wani malam suka ce a je ka faɗa a kashe ka ka biya abin da yake wani suka ce a kaka faɗa zauna ka karantar da almajirai ya isa ba sai ka zo ka faɗi abin da shi kenan za a sa abin diga a harbe ka ba ba shi ne muradi ba to wani suka faɗa haka kuma wani suka faɗa haka hadisi ma wani hadisi ya zo da cewa ba mai shahada babban illa wanda ya je faɗi ya tsaurin ido gaban sarkin da da ya gaya magana zai ce a ban kansa wannan shine babban shahidi wani hadisin kuma ya zo wanda ya ga babu hali in aka ce dan faɗi wani abu ma ya faɗa shi ke nan ya fita ya yi istighfari ba ya sa shi illa wani istighfari sai abin da aka tilasta musu to amma wannan su ma malamai an dau wannan alƙawari nasu wato la tubayyinu lahu sai kun bayyana wannan gaskiya lin nasu ga mutane la tasu ne ba ku boye shi hada al'adu wannan to wayannan sune alƙawarika guda uku da Allah yake faɗa a cikin Qur'ani alƙawarin mutane kowa da kowa su bautawa Allah alƙawarin annabawan su da su manzo Allah su imani da shi su ba annabta su sannan alƙawarin malamai sai sun bayyana gaskiyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka wa annaba su kuma annaba suka ban musa da al'ulama wa rasul anbiya malamai sune magadan annaba hadha al'ahd wannan alƙawari na qadahu yahudu amma yahuda sun warware saboda sun ga annabi sun ji binsa ja'al al'ahd manqudan Allah sai ya ce wai kun warware alƙawari ka annahu kai ka ce shi alƙawari da alahu abda Allah ya sa shi kamar igiya ne لأن الأعداء وما القول يسمى في كلام العرب أنا فتس أشتم مثلا العرب حبلا جيجيا فلهذا فلذا هكا جاز التعذير فصلا سيحلت بالنقد أشي أنور وليشي من بعد ميثاق بيان كل شيء تأكيده وتقرب فاشي ويبدأ نسك ينك ما أمر الله به أن يصلى أبن الله يورو أساد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان من زان الله صلى الله عليه وسلم والرحيم جوات زمنتا وغير ذلك دوان وانا تسيسك ورولي وانا ويوسف ne suke karna bil ardi akan asabil ma'asi da safo wata auriki da daga tawaya an imani da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ulaika wa annahum kafiruna sune wato wanda asarabu ko tafafu lima siri saboda tabiyan su ila nari zuwa wuta al mu'abbadata abin dawwamawa alaiha a gare su كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم kaifa tadburuna billahi ya kuke kawo cewa da Allah ya ahla makka ya ku mutanen makka wa kuntum alhali ko kar kuntum kun kasance amwatan ku da matattu ne ne tsafan mani ne ku bi fil aslab a cikin tsafan iyayen ku maza da ku mani ne a cikin tsafan iyayen ku mata fa ahaya ku sai Allah ya raya ku fil arham a cikin ma'aifar uwayen ku mata kuma matan kuma suke cikin ku wata tara da abu sannan kuma suka yi nakuda suka haife ku kuka zo duniya dai kuna nan da rai بنفس الروح شين aka busa rai bikun a cikin ku wal istibham wannan istibham dinnan litta'jib litta'jib dan mamaki ne ai kai bata guruna an mamaki amma duk da haka kun sa kuna kafacewa ba da haza kullum bayan wannan duka kun mai bituku sannan bayan kuma kun zo duniya kuna da rai sannan kuma Allah zai karɓi rayuwarku zai kashe ku kuma inda intihai ajalukum yayin da ajalin kowa ya zo ƙarshe sun mai ku sannan Allah zai raya kuma bil ba'at da kashin jama kuma sun mai ilai turja'un sannan zuwa ga Allah ne turja'un suraduna ake kuma ta kuma azal ba'at bayan kashin jama ai jazibin sai Allah ya saka muku bi amalikum da ayyukanku wa qala dalilan Allah ya faɗa ayat da za ta zo nan gaba dalili ce alal ba'at a kashin jama lamma an karu yayin da suka yi mutun tashin kiyama sai Allah ya faɗi dalili wato hujja akan tashin kiyama me yace هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات shi wai tashin kiyama don ce ba za a yi ba yanzu abin da kuke mamaki idan mun mutu muka zama ƙasa kuma a kuma mai da mu yanda muke wannan shine abin mamaki to Allah yana wannan daga jira su da hankali yanzu dai wanda ya zo ya zana gida babu shi haka kawai ya shiga ɗaki ya tunano ya tunano ya zana shi sannan aka burkila ya gina gidan aka gina ana nan ana nan wata rana gidan ya rushe yanzu aka zo za a kuma zana amma zai sha wuya zai sha wuya ya san gidan ya yi komai ya gane inda ma ya ɗan yi kuskure ya gane inda ya gwanance ya yi komai ya ma saba da gidan ko da ko da da ruma ita ma zai shiga shafa ya abu to me abun mamaki a ciki yanzu rigimar da ake da kafirai dai wai su abun mamaki yanzu bayan sun mutu an binne su kuma sun zama kasa kuma a kuba cewa za a mai da su yanda suke a duniya na wannan abu dai ba zai yi ba Allah yake ta zantan maza kenan huwa allazi ba ku san Allah shi ne wannan da kalakalakum ya halitta gare ku ma zil arda abin da ke kan kasa kafin mutum kaman bai san kansa ba kaman bai ganin kansa to amma ai yana ganin wa'ansu na gabansa ko to bari a yi man misali da na gabansa cikin kafin a zo a yi man naka Allah ya yi misali da abin da kake gani kafin ya dawo cikin kan naka ma samri mu ayatina bil afaqi wa fi anfusi ka gani ko zai ma nan abu to yanzu bari ya musu magana da abin da suke gani ko wallazi kalaka lakum ma fi dawaka Allah ba shi halitta muku duk abin nan da yake kan ƙasa ba wa ma abin da yake cikin ta wa ma fiha da abin da yake kan ƙasa wa ma fiha da abin da yake cikin ta jami'an gabaki daya litan ta shigo dan ku yi amfani bihi da shi wa ta ta biro ku yi izina kuma ku yi lura akbar al-haqu Allah tabaraka wa ta'ala ba da labari annabi cewa shi kalafal bani adama shi ya halitta da ayan adama al-arda kasa wa ma fiha da abin da yake cikin ta kullun gaba daya yanda biro ya dan su amfani da ita ya ta biro su izina لأن الخالق cewa ne halitta alƙadira mai iko ala haza ƙafiru to wanda ya yi wannan ba ya taɓa yi da can ba a ce kwaikwaya ya yi shi ya ƙago abinsa to kuma zai yanzu dan zai ne yadda abin shi ne za ta zai a yanzu ne ma zai fi sauki shi ba ba sau shi Allah ba abu da wuya a wajensa ba abu da sauki mu ne abin da muka fara yi sai ya fi wuya abin da za mu ƙara lamita kuma sai ya zama mai sauki mu halittan Allah ne masu wannan amma shi Allah wanda ya fara yanzu da wanda zai maimaita irin wanda ya da duk ɗaya ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi a wajen Allah da Allah kalika qadir ala hada qadir mai iko ne ala an yabasahum zai tashe su ba da mutum bayan mutuwan su allamu lamin da Allah ya ce kalaka lakum Allah shi ya halitta muku ya halitta gare ku ko ya halitta muku naku ne wannan lami din lil istiqaqi wai mun cancanci abun ne ba wai ya halatta abun ba qalu sun ce banu adama ɗayan adam humul lazina malakul ardu suka mallaki kasa duka wa ma biya da abin da yake cikin ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk kasa da duk abin da yake kanta samu ce mu yan adam ma'ana mallakan mu ne mallakan mu zai iya wani abin mallaka ne amma za ka yi amfani da shi ba ba wai kamar yadda wani suka ce wai duk halattun mu ne ma'ana ba haram ba kenan inda Allah ya ce duk namu kuma ya halatta da mutum ya za a ce an haramta mana wani abu kenan to wannan lamin ba ta halattawa ba ce lami ce ta mallaka lami ce ta mallaka laysa lil ibad ba lamin halattawa ba ce لهذا سبب haka zallatul ibadiyya wata jama'a ce wai sunan ta halattawa sunan kungiyar kenan yan halattawa su sun ce ba wani haram ba Allah ya ce duk abin da ke kan kasa namu ne ba shi kai nan mutum kuma zai taba abin ta a ce an hana ya za ya haka dama ba a ba shi ba kenan ko amma an baka abu kuma shi kenan kai to ka zubi da shi yanda ka rato ba ba haka bane sunan su ibadiyya mazhabun wata mazhaba ce min mazahibul mu'tazila daga mazhaban mu'tazilawa يقولون سنة إن الله خلق لبني آدم الله يا هلك أن آدم كل ما في الأرض أبن لك يكن أسنة أن آدم فليس على وجه الأرض شيء حرام با ولا أبو حرام أكن قومي أي فقومي فالله جيك يا هلك من قوم قومي أي وأنا أن هلك أبو حرام كنا يسون كل الزولاء هذا يسود با حرام هو أنا إذن دفن شعاي إذا الله جيك يا هلك كنا كنفا كنا أما أنا بليه با ليس على وجه الأرض babu akan kasa shi'un haramu wani abu haram ji su alaina akan mu ba da ma kalaqahu Allah lana tunda Allah yake kan mu ya halitta wal maqsudu gairu hada amma abinda Allah yake nufi ba haka ba su gane karatun ba dama ba wai a faɗi karatun na rikici ba gane shi ne kuma shi ne rikici ba wai haka ba Allah ya halitta gare mu ai kaga yanzu tinkiya ba ta iya danna ɗan adam ta yanka ba amma ta iya danne ta yanka an halatta masa shi kenan ya ci Allah bai halatta wani abu ya zubar da ran wani abu dan shi ransa ba sai dan adam ta baki da to masawai sannan Allah ya nufi ba da kalkal ardu bayan halitta kasa kasa da sai nufi ila sama'i zuwa sama fasawahunna sai ya mayar da su ya kera su kuma wato sab'a samawati kuma su bakwai su ma wa huwa bi kulli shay'in Allah ga kowane abu alimun masani ne alimun bi kulli shay'in masani ne ga kowane abu bismillah adunkulo mafsalan kuma a rarrabe haka la ta atabiruna ba za ku yi izina ba ku gane annal qadira mai iko ala kalki zalika abu ta halittar wannan ibtida'an farkon halitta huwa a azamu minku abin ji ya bi ku girma qadirin mai iko ne ala i'adatukum abu ta mai da ku falaka lakum ma bil ardiyan Allah shi halitta muku da abin da yake kan kasa haka yake kuma kawai ila samai sannan yayi nufi zuwa sama fi hadhihi ayati a cikin wannan aya ka anna kalki samai ba da kalki al kaman halittar sama كأنك في هذه الآية أشين وانا آية كأنك لك السماء كمان عليك السماء فأدك لك الأرض سيك أكا عليك السماء هذا الله يأتي هو الذي خلق لكم هذا جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات سيك أكا كما عليك السماء sannan kuma Allah ya nufi kuma kera sama kuma sannan kuma aka kera kaga a wannan aya ma'ana halittar ƙasa ta riga halittar sama a wannan a wannan aya وفي سورة النازعات أتكين سورة والنازعات كما أتكين سورة النازعات الله ينكى والأرض بعد ذلك دهاها bayan halitta sama kuma sai Allah ya shimfiɗa ƙasa bayan haka kuma sai ya shimfiɗa ƙasa tabaraka wa ta'ala ita kuma anan sai da sama ta faru sannan ƙasa ta faru ka anna kalkal ardi kaman halittan ƙasa muta'akkirun ya jinkira an kalki sama ta ga halittan sama wal jambu yadda zamu mu haɗa magana bainahuma tsakanin su أن الله تبارك وتعالى أبيدي خلق الأرض قصا يفعل عليك تبقي شكا ونا الله قصا يفعل عليك دام الله دي هالكي حديثي دي مي فهو هرك زوا الله تبارك وتعالى دي خلي على الأرش كلن كلن واتو جلالة شيكنا على الأرش دي شوكني noye gumunta ne wannan tekun duniya din nan da ake gani kuma ta zubar da ruwa gumin al'arshi ne to shi ma ruwan ga baki ɗaya yake ta bugawa saboda tsoron Allah ta ga za teku tana ta buga wai ta ma na ta zikirin kenan tsoron Allah ne ke sa ta haka ai teku kullum tana buga dan tsoron Allah malam ta ga tsoron Allah to shi kenan to wannan bugawar sana Allah ya kaso iskoki ake suke ta buga tekun nan wannan bugawa da teku da yake kun ba to wannan kumfa ita kuma Allah tabaraka wa ta'ala mai da shi kasa kasa nan inda ka'aba yake nan ne inda ya fara zama kasa inda ka'aba yake nan ne cibiyar duniya nan ne inda ya fara daskarewa ya fara zama kasa sannan duk inda ya zama kasa kuma ya zama kasa to wanda kasa Allah ya fara halitta to da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta kasa awwalan amma kamar wato kwallo take da farko sun makalaka samawati sannan Allah ya halitta sama da hayakin wannan ruwa kuma da tirlin wannan ruwa kuma shi kuma wani ya tukanu ita kwa saman hayaki ce kawai a ko abin mamaki a hayakin kuma ta farko ta farko zinare a ce ta bi ta kulla wata bakin karfe wata kaza kuma ita hayaki ake haka ina ruwan Allah kuma nan wani ta zinare ce wata ta kulla ce wata bakin karfe ce wai ga ta hayaki ne yawan nan kamar yadda yake gaya mana kira kofunan yan aljanna kira yan aljanna ko kofunan su kawariran min fiddatin hadda ruwa ka kabira kofin dan aljanna da yake shan ruwa kofin tsarau ne kofin gilas ne farin gilas na kangaran amma kuma shi ba aro bane ya haka wai tabbu wai azurfa ce Allah ya kera ta kera ta har kana ganin abin da yake ciki ina kake za su shi irin wannan kira in sun isa mutum ya kera azurfa ya kera azurfa har duk abin da aka zuba a cikin kofin kana ganin sa kamar yadda an kera karo kuma duk abin da aka zuba a cikin kofin kana ganin sa tabaraka wa ta'ala to kaji hayaki ma ya zama haka to sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta sama din kuma gaba daya wa ba da kalkin samawati to bayan Allah ya halitta saman bakwai kuma da al'ar da kuma sai ya shimfida kasa kuma sai ya shimfida kasa bayan halittar sama da tana nan take kuma yanzu aka shimfida ta kuma aka yi duniyoyi duniyoyi gaba ta tsakiya afirka asia ina na ne duk gashi nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya ya shimfiɗa ta da ha sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya shimfiɗa Allah wa ta'ala ya sanya ta kama hi al'ana kamar yadda take yanzu din nan kilahuma ka ga da saman da kasan duk gaba ɗayan su sabiqun wala yabu akwai ta nan wajen wannan ya riga ta kan wajen wannan ya riga to dan halitta haka ta riga ta wajen a shimfiɗa ta sama ta riga ta wajen halitta sama ta riga ƙasa amma kuma ta wajen a shimfiɗa ƙasa sai da sai da aka yaka Allahu musalli ala sunan Fatiha da salatu fa Masha Allah ita da Qur'ani da ni tajin fa da mala insha Allah وأمر ربك وإذا ما شاء الحمد لله رب العالمين